sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 20 ga watan goma shekara ta 2014 muna darasi na biyar a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu al'anfal wanda yau za mu tashi ne a kan aya ta 27 ina jin ko? ko 26 27 ko ya yi wallazina amanu la ta Allah wa rasul yau dan uwa alarma mala abu da al'arabi da muke tare da shi Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ba shi da lafiya so muna masa addu'a Allah Ubangiji ya ba shi lafiya Allah kuma ya ba mu lafiya gaba ɗaya shi yasa ba za ku ji sautinsa kamar yadda kuka saba kuna ji ba Allah ya ba shi lafiya wanda suka san shi sai su buga masa waya suka gida lamba waya su sai a jajanta masa ko a je gida a gaishe shi a za mu tashi aya ta 27 a cikin wannan sura suratul anfal فلن الله يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون نعم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم
Allah madaukakin sarki yake kira ga waɗanda suka yi imani yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ya sa mu cikin waɗanda suka yi imani la takhunu Allah war rasul kada ku ha'inci Allah kada ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa takhunu amanatikum kuma ku ha'inci amana da Allah madaukin sarki ya dora muku kada ku yi haka wa antum ta'lamuna alhali kuna sani لا تخونوا الله والرسول عبد الله بن عباس كي لا تخونوا الله بترك فرائضه jama'a kada ku ha'inci ubangiji khiyana shine cin amana kada ku ha'inci Allah wajen kin aikata farillai da ubangiji ya dora muku sannan kuma kada ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi tarki sunnati da watsar da sunna tasa wa takhunu amanatikum kuma ku ha'inci amanarku na'am ha'intar Allah da manzan Allah shine cin amana din shine kuma ha'intar amanar da Allah ya dora mana Allah ya dora mana mu bi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amana din ita ce kamar yadda dan Abbas yake cewa abin da yake buya daga idan mutane na farillan Allah akwai abubuwa na farilla waɗanda suke ido baya ganin su munafiki baya yi galiban munafiki ya fi yin abin da a gani a yaba a gani a faɗa ya yi da kuma wasu ayyuka da Allah ya keɓance bayansa da su rinka aikatawa lokaci bayan lokaci shi yasa imamu qatada ibn di'ama as-sadusi Allah masa rahama yake cewa ku sani cewa anna dinallahi amana addinin Allah nan gaba ɗayansa amana ne fa'addu ila Allah azza wa jalla ma atamanakum alaihi ku ba wa Ubangiji abinda Allah ya amince ya ba ku amanatsa farillansa dokokinsa ku ba shi fara'iduhu wa hududuhu duk wanda yake akwai amanar Allah a kanta a kansa man kana aw man kanat alaihi amana falyu'addiha ila man itamanahu alaiha to lalle ne ya bayar da amana nan ga wanda ya wanda ya bashi wannan amana din ku ba da amanar Allah ku ba da amanar manzon Allah ku bi sunnar annabi sannan amana da take tsakanin ku ku kada ku ci amana wala takunu amanatikum kenan wa antum ta'lamun kuna sani cewa amana ne kuma ku ce amana ku rinka yin khiyana duk wanda ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah ta hanyar kin aikata farallansa to ya zama maciyin amana kenan kuma cin amana munafurci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa alama ta munafiki daga cikin alamomin munafikin mutum idza atumina khana idza atumina khana wa idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana idan munafiki alamar yadda ake gane munafiki da ya zo magana sai ya rinka ƙarya da ya zo magana sai ya rinka mai ƙarya wa idza wa'ada akhlaf munafiki in dai ya alkawari insha Allah ba zai cika ba shi sa malamai suka ce ku lura duk mutumin da alkawari karyawa alkawari karyawa to wannan akwai kyakkyawar alama cewa munafiki ne sannan ga cin amana ta inci yaudara Allah baya son wannan yau kuma amana jama'a ita ce aba mai wahala aba mai wahala rike ta tana da wahala ka kira mutum ku yi magana Allah annabi da shi magana sirri da ta shafi ka ta shafi iyalinka ta shafi rayuwarka insha Allah ta'ala a wurin mai shayi zai je yaɗa wannan magana an yanka masa biredin talatin da indomi na naira ashirin da biyar a fasa masa kwai guda ɗaya shi ma talatin kaga ɗari ta cika shi kenan wallahi zai je yaɗa duk abin da aka gaya masa abin da ya dame shi mutum ya zo maka rimi-rimi malam da sirrin sai gaya maka amma baka iya rikewa saboda baka iya rike amana ittaqullah ibadallah ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye amana Allah magana kudi dama in ba da kudi wa wani ya rike ya ajiye wannan kam subhanallah hadith wala haraj ai shiru kar ma ai magana dauki kudi ka ba wani waye zaka ba shi kudi ka dawo ka tarar da sulami lafiya kwanan nan wani mutum a wata jiha na ji karatu yake min fatawa yake cewa to Allah yana neman fatawa mutumin ƙauye ne yana cikin wani hali masararsa ta ƙare to kuma amma ya san halin matansa suna da almubazzaranci lokacin da ta zo ƙarshe kafin ta kai ƙarshe ya ga buhu ya je ƙar sai ya je siyo buhun masara ulu ya je siyo buhun masarar nan ya goyo shi a wheelbarrow aka turo shi da ya zo sai aka ce sai ce da Allah makocinsa dan ajiye min shi ba zan kai shi yanzu ba na kai shi yanzu za su fara fasa shi kamun wancan ma ya kare ya ce ajiye masa shi idan nan da kwana uku hudu biyar idan masararsa ta kare ya san mata za su yi magana sai zo ya dauki kayansa makoci ce a ba laifi alhamdulillah ba matsala ya karba ya ajiye masa wallahi malam yana rabuwa da shi yana rabuwa da shi shi makwacin yana tafiya wanda ba da ajiyar buhun masara shi ma ya nemo nasa ulbairam ya ce a loda shi a kai masa shi kasuwa aka loda wannan buhun masara aka kai masa shi kasuwa ya je bugar da shi ya lale kudin kurum ya je ci gaba da harkarsa al'umma wannan zamanin kenan ya zo yana masa magana lokaci ya yi sai ce ka bi ni bashi ya ce kamar ya bi ka bashi ni da na kawo buhun masara ka ajiye mun ya ce in za ka bi bashi ka bi in ba za ka bi ba ka yi duk abin da za ka yi ɗa fa sai hayinci ubansa ɗa matakka sai ta hayince ka matakka ka ajiye kuɗi ta rinka zarewa ka je ka auro gafiya baka sani ba wallahi tallahi jido kullun kudin ka in ka je kai ta fada da yara a kasuwa ashe Allah ya taimake ka ka haɗu da mai jido da yawa mata suna zari kudin mazajen su musamman irin mazajen da ma ba su damu da irga kudi ba dan kudi dan canji aljihu kawai kowa zai sa dubu biyu dubu biyar dubu ashirin wani dubu talatin ma ba irga zuba ake kawai ana bukata a gida ya nan wani yace kullun zai dawo kasuwa da dubu ashirin dubu goma yake dawowa ya dan daure su da roba shigo da su amma in ya zo koma sai ga sun kaurin su ya ragu yi wallahi ɗiba suke yi ɗiba suke yi su harkar su yasa ni ina ba da shawara duk wanda ya ga ba dama daga sauran kofar gida ka irga kudin ka wallahi kana zuwa sauran kofar gida zare kudin ka ka irge su tas ka zuba su alji wani ce min wallahi malam kudi na ni saboda halin da nake ciki a gidana a jikin gajeren wandona nake daura su nake kwanciya ha malam ka ga laifin sa ya ce yau ba zai yi in cire riga ta in rataye ta in batta ba ina bacci za a tashi a tsame wallahi kuma mu zo mu yi ta rikici ka san matan zamani ta ta maka kuka ta ce ka mata sharri ya ce duk gajeren wando na sai nan sa aka yi mun aljihu a jikinsa da zai kuma daidai nan gurin ya ce in zai kwanta haka yake wallahi da baka yake gaya mu ni da shi muke magana ya ce kaga haka nan na kwanta sai in tsoma hannuna a tsakanin cinya ta guda biyu sai in kwanta in yi haka ya ce idan za in za dole da in za a ɗebi kuɗin ai sai an mirgina ni Allah ya bada afuwa amma na tana da wahala kwanan na asalan da nake ganin wani wani mai wani wani mai ban dariya mai shedanci a Facebook ya turo hoton wani bawan Allah wai mutumin kauye ne a saboda sallah ta yi ana sace raguna a kauyuka da ya zo dan ragon sa da ya kiwata shi a shimfidar safar da zai kwanta ya dauko ragon ya daura masa igiya a wuyan ragon ya jawo igiyan wuyan ragon ya daura shi ma a nasa wuyan sannan sannan ya dada daure kafar ragon ya dada jawo igiyar kafar ragon ya daura wa kafofinsa ya dauko filansa da abin da katifar sai kwanta ya ce Allah ya kiyaye mana Allah ya tsare mana saboda masu sata raguna za a je a sallah ba amana ba gaskiya Allah ya sauke almuhim dai jama'a wannan kira ne ubangiji yake yi dangane da rashin cin amana cin amana na zance cin amana na mu'amala imam ibn kasir a karkashin tafsirin wannan aya idan da za ku koma ya kawo wata kissa ta hatib ibn abi balta'a a sahabi ne na annabi sallallahu alaihi sallama shi hatib ibn abi balta ya je yakin badar da cikin sahabbai da sun je yakin badar to wata rana annabi sallallahu alaihi sallama ya yi magana ta sirri da ainihin wato sauran sahabbai cewa za a je za a je a bude makka za a je a tarar da mutanen makka saboda a lokacin makka ba darul islami bane darul kufri ne shikenan shi hatib yana dan abubuwansa yan kayayyakinsa a makka yayi yar hijira ya taho amma ba wanda zai tsare masa dukiyarsa da kayayyakinsa a makka sai ya dan dauki zancen sai ya gaya wa mutanen makka yace to da Allah dan ku dan shirya fa Muhammadu zai zo lokaci kaza lokaci kaza zai zo ni kuma kayana da Allah a tsare musu dan kasa zama ganima ya ba da labari kawai sai Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ɗaya daga cikin sabanka ya ba da labari akan wannan tafiya da za ka yi kaje makka wane ne wannan shine hatib me aka yi takarda ce ya rubuta ya ba wata mace ta hau doki ya ce ta maza maza maza ta je ta kai wa mutanen makka to Allah ya sa kafin ta karisa Ali bin Abi a manzala ya tanaji Ali bin Abi Talib ya ce maza maza ka su kwani doki ka tafi ka je zaka tarar da wata mata tana tafiya a cikin daji ka tsaye da ita ka ce ta baka takardar da Hatib ibn Abi Balta'a ya bata Ali bin Abi Talib ya je tarar da ita hanya ya tsaye da ita yace ke baiwa Allah ki kawo takarda take gurin ki tace ba takarda yace ki ban takarda tace babu ya duba ta ga tace babu har yayi kamar zai juya ce kai wallahi akwai takarda nan tunda annabi ya ce akwai takarda wallahi akwai takarda yace ko ki bayar ko ne miki daidai ko ke mace ce wallahi yana miki cajin daidai da ta ga haza ta ga wuta za ta sha kashi ashe a cikin kitsanta ta sa takaddar ka duba ma kirce mata kitso ta zura takaddar ta kitsa gashinta to ya dubu ɗaya dubu biyu dubu ukun ka da ake zarewa an kace zaka yi caji ina zaka ganta tana cikin dan kwali watakila hakan ku aka yi malam sai ga takarda ali bin abi talib yana karban takarda ya rike ta su kwani dokin sa bai tsaya ko ina ba sai madina ya zo gurin manzo Allah ya mika mai takarda manzo Allah ya ce ga takarda a karanta aka bude sai a gani aka ce ina hatib ce gashi nan hatib ya zo ya zauna gaban sa bai manzo Allah ya ce karanta takarda ka san da wannan yace ina san da ita me a ciki gashi gashi abin da ke ciki to me yasa kai haka yace ya manzon Allah wallahi ba munafurci ne ba yace ya manzo Allah wallahi ba munafurci ne ba ba nayi ne dan munafurci ba abin da yasa sauran yan uwana sahabbai da muke tare da su a nan Madina suka yi hijira suna da yan uwansu da danginsu a Makka da za su tsare musu yan dukiyarsu da suka yi hijira suka bari ni kuma ban da kowa shine na aika musu dan su dan tsare min dan abin da na tafi na bari amma ba dan munafurci ne ba ai mun afwa Umar ibn al-Khattab yana tsaye a wurin a lokacin ya zaro takobi ya ce ya rasulullahi da'ani adrib unuqahu ya ce ya manzo Allah ba ni guri in sauke wuyansa kad nafaka ya ce ya yi munafurci sai manzo Allah ya ce da Umar ya ce wa ma yudrik eh Umar baka sani ba la Allah Allah tala ala ahli badrin baka sani ba Allah ya tsinkaye ga mutanen badar ya ce i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum fa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum cewa yan mutanen badar masu yakin badar duk wanda ya je yakin badar Allah ya ce ya aikata abin da ya ga dama hakika Allah ya yafe masa to wannan hatib din ya je yakin badar koma me yayi ma an yafe mai shikenan kawai Umar ya ajiye takwabi to muallu shahid Imam Ibn Kathir da ya kawo wannan yana so ya nuna mana kenan ko wani magana ne aka yi ta aka boye ba a so a faɗa to wanda zai je ya faɗe ta kamar ana gani yayi nifaka ne duk da cewa wannan shi ba nifaka ba kuma annabi ya wanke shi ya tsarkake shi ban sani ba ko ana fahimta يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول يا كون دكو إيماني كدا كوا إن شاء الله كوا إن شاء من زن الله وتخونوا أماناتكم كوا إن شاء أمانكم وأنتم تعلمون كنا سنة الحالي أمانني واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة الله يتي كساني تي ودوكي يركو اعلموا كساني تي ودوكي ضد كوكا تاندا وأولادكم دا يأيانكو الله يا يكودن غورو يو دا دوكي دا يأيانكو ya ce fitina dukansu fitina ne ya ambace su da sunan menene fitina amwalukum wa auladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun azim kuma lalle Allah a wajensa akwai lada mai girman gaske dukiya fitina ya'ya fitina ta yaya dukiya ta zama fitina eh dukiya za ta iya sa mutum ya kibin Allah dukiya za ta iya sa mutum girman kai da ɗagawa da nuna isa ya'ya ma haka shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ya kwanda kai imani kada dukiyarku da ainihin wato ƴaƴanku su shagaltar da ku su hana ku bauta Allah ta dalilin ƴaƴa ka kai addinin Allah akwai waɗanda suke bautawa ‘ya'yansu abinda ‘ya'yan suke so shi za a yi ko ya daidai ko ba yi daidai ba dama annabi ya faɗa a cikin alamomin tashin alkiyama an tali da al'amatu rabbataha za ka ga baiwa ta haifi uwar gijiyarta za a wayi gari lokacin da ‘ya'ya za su rinka sarrafa iyaye abinda ɗaya ga dama shi zai yi uba bai isa hana ba uwa bata isa ta hana ba alama kiyama ce ko kuma su ne shugabanni a gida ko meye ma za a yi sai abin da ɗan nan ya ga dama uba ba yi da ƙauli ba yi da umarni ba yi da hani uwa ma haka alama ne na kiyama saura kiris ta tashi yayin da 'ya'yanku su suka rike ragamar gidanku suke sarrafa ku yadda suka ga dama Allah kiyaye mu to ku sani cewa wannan fitina ne wa anna Allah inda ajrun azim amma Allah a wajensa akwai lada mai girman gaske liman nasaha lillahi wa lirasulihi wa adda amanata ga wanda ya nasiha ga Allah da manzon Allah ya bada amana bai yi ha'inci ba to sai kuma Allah ya ce me
ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
Allah ya ce, Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah ya ku waɗanda kuka yi imani, matukar kuka ji tsoron Allah, in dai kun bi Allah, kun bi dokar da ubangiji din ya gaya muku ya ja'al lakum furqanan Allah zai ba ku wato rarrabewa zai azurta ku da rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya idan kowa ba ku ji tsoron Allah ba to lalle za ku zauna cikin bata da tabewa ba za ku iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya ba ya ja'al lakum furqanan imamu mujahid yace ai ya ja'al lakum makhraja fi dunya wal akhirah Allah zai ba ku mafita a duniya da lahira makhrajan fi dini min ash-shubuhati inji Imam Muqatil ibn Hayyan yace Allah zai ba ku mafita a addini saboda daga fita daga kubuta daga shubuhoyi Imam Ikrima yace Allah zai ba ku naja makhrajan Allah zai ba ku kubuta za ku tsira Allah yufarriq bainakum wa baina ma takhafun Allah zai rarrabe tsakaninku da abinda kuke jin tsoro matukar kun ji tsoron Allah to wannan lasisi ne na samun nasara a rayuwa Allah ka azurta mu da tsoronka wannan abu wannan abu malam wannan abu inda Allah zai taimaki mutum ya samu takawa ya samu tsoron Allah ai ya huta da rayuwar nan wallahi malam rayuwa zai mai daɗi rayuwa zai yi mai nutsuwa rayuwa zai yi mai kwanciyar hankali shine ya ji Allah kun furqanan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku kurakuranku yamhu ankum ma salafa min dhunubikum Allah zai yafe muku abin da ya gabata na zunubinku wa yaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku wallahu dhul fadli azim lalle Allah shine ma'abucin falala mai girman gaske tabaraka wa ta'ala wannan kaga Allah yana nuna mana mu bi shi mu ji tsoronsa mu samu rahama mu ji tsoronsa mu samu buɗi mu ji tsoronsa mu samu ɗaukaka da taƙawa bawa yake samun haske da taƙawa bawa yake samun ɗaukaka da taƙawa bawa yake samun buɗi a duniya da lahira da taƙawa bawa yake samun jagoranci duk abin da Allah ya wa mutum a duniya wallahi idan bai samu taƙawa ba ai ya zama shirme kenan Allah Ubangiji muke roƙo ya ba mu tsoronsa. Allah ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ya kai Muhammadu ka tuna yayin da kafirai suke maka makirci Allahu akbar Muhammadu Allah ya ce ka tuna ya Muhammadu lokacin da kafirai suke maka makirci ake maka kullun dare a hana ido bacci dan a illata Muhammadu yanzu Muhammadu baya nan sai mabiya Muhammadu su ake musu makirci sallallahu alaihi wasallama lokacin musulmi suna kaɗan wazkuru iz antum qalilun mustad'afun kenan ku tuna a lokacin da kuke kaɗan ba ku da yawa raunatattu suna musu kafirci wannan sura ɗin sura ce madaniya a madina ta faru kuma an yi makirci ɗin a madina kamar yadda abdullahi ɗan abbas ya faɗa duk da annabi ya dawo madina yana ganin ya samu karfi na musulunci amma Allah ya jarrabe shi da munafukai na fitar hankali a makka gaba ɗaya ba a san munafukai ba lokacin da aka dawo madina aka yi karfi aka samu musulunci ya samu fawa a lokacin kuma Allah ya jarraba annabi da munafukai kuma haka rayuwar take kana tafiya kana da karfi kuma Allah yana da ƙara ma yawan munafukai a karkashin ka makiyinka na gindinka munafikinka na gindinka wannan ita ce musibar da ake rayuwa ka kasa gane waye naka ka kasa fahimta waye naka waye ke tare da kai don Allah waye ne ba zai zo ya saka maka ba zai tona maka rami ya kifar da kai ba wanda yake tare da kai yau da gobe kullun da kullun da shi za a je a zauna a yi mitin ya za a illata ka shine in ka daga kafa kana daga kafa na gindinka shine mai zagin ka to akwai musiba da tashin hankali da ya wuce wannan to jama'a idan manzon Allah kansa Allah ya ce ana yi masa makirci kafirai suna yi masa makirci da taimakon munafukai to ni da kai za mu kubuta akwai wani wanda zai kubuta ba wanda zai kubuta sai dai kawai ka dage da kulauzai falaki da nasu maganin yan zurku ka yi ta karanta su ba fashi wallahi in mutum yana son zaman lafiya ka daina fashin kula uzu bi rabbil falaki da nasi a rayuwarka shi yasa ake so kullum bayan asubahi zuba su kafa uku uku falaki uku nasi uku ulhuwa uku idan an shiga an shiga an shiga da magariba an sake dawowa da da zuba suka samu na kwanciya bacci saboda makiran dare Allah in baka yi ba yanzu ma fa ka samu kai kwarai da gaske la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir guda goma kul wallahu uku falaki uku nasi uku wallahi duk wanda Allah ya mai arziki ya lazimci wannan insha Allah ta'ala Allah zai bashi kariya sharri dai na dan adam da aljani insha Allah sai dai su jefo ya ta ketare ka ba wai ba za a yi ma ba za a yi ma amma in an yi kuma kamar yanzu ne mutum ya dauki dutse ne ya jefi wannan dakin din dan ka jefi wannan jakin din da dutse sai dai dutsen ya faɗo ko ba haka bane ba yanzu dan na sa hannuna na doki wannan abu me zai masa sai dai hannun na ya ji jiki to wanda zai maka makircin in ya taho zai buge ka to shine zai fasa kansa saboda kai a dafa kake da addu'o'i da azkar masu rijista daga ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibn al-qayyim haka ya faɗa yace gangan jikin da ake mai zikiri ake ambaton Allah yace kai ka hada shi ma da gangan jikin da ba a kiran Allah ai kamar gini ne dafaffen gini wanda ya sha ruwa ya kwari shine jikin da ake zikiri ake kiran Allah wanda yake so ya samu kariya da makaru da sharri da hasada da kiyayya ta wannan al'umma to ya rike falaki da nasi daman ma dalilin ma saukan kula uzur bi rabbil falaki da nasin kenan ai ai ma kirshin akai wa annabi ai sharrin akai ai sihiri akai mai Allah ya saukar da su a lokaci guda ya saukar da su karanta tafsirin imamu ibn kasir ya yi bayani dalla dalla akan matsayi da falala ta kula uzu bi rabbil falaki da nasi ga gajarta ga fa'ida amma shaidan baya bari ai ka taba zama haka kawai ka ce kai bari in karanta kula uzu bi rabbil falaki da nasi dan in samu tsari daga wajen ubangiji ba zai barka ba to an yi wa manzo Allah makir shi kusan da wannan wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna yayin da kafirai suka yi maka suka kulla maka kafirci wato makirci li yuthbituka dan su daure ka ka ji fa an kulla makirci wai a kama annabi a daure shi ko kuma a kai shi kurkuku a daure a tattanke shi a kai shi kurkuku a daure shi shine liyus beto aw yaqtuluk ko ma sun yi ma su kashe ka har ma kircin kashe annabi duk an yi wata rana manzon Allah a Madina ya shirya da shi da Abubakar za su je unguwar Yahudawa za su je wani abu ya kai su gidan Yahudawa ne za su je suka je aka ba su wurin zama suka zauna ashe Yahudawa sun kimtsa sun shirya cewar idan Muhammadu ya zo shimfiɗar da aka yi masa a samansa an sa wani tafkeken dutse dutsen da idan aka jefo shi ba zai motsa ba direwa kawai zai yi yanda annabi yana zaune a ƙasa ana zance su suna can gefe shi yana zaune a nan sai a sa wasu sai su turo masa dutsen sai ya danne shi ya nike shi kawai haka aka shirya annabi a madina garin da yake cikin gata garin su al'ansaru din manzo Allah yana zama Allah ya masa wahayi mala'ika Jibril zo ce tashi tashi tashi tashi tashi daga nan kakka zauna anan Allah ya sanar da shi kaji kaji kaji abin da aka shirya nabi kuma ya je kimtsa ya ce to ko mu ko ku ya ce to tunda haka za a yi to kuma ba ku isa ku zauna a garin madinan nan ba shi sai na yaƙe ku iya yaƙi wannan jama'a na gaya mana ku rinka tunawa annabi kenan to yanzu sai wani kuma wanda ya zo yake bin hanyar annabi ya ce ba za a zage shi ba ko ba za a ci mutuncinsa ba ko ba za a yi mai a wani wallahi duk wanda ya bi hanyar manzo Allah ya sani wallahi akwai masu mai kulle kulle dole ne wannan sunnar addini ne haka ta rayar sai an maka sai dai kawai Allah ya baka kariya ya taimake ka yayi maka agaji ya kubutar da kai addu'arka da tsayuwarka da kama ubangijinka Allah ya tsare ka kaga annabi ai ya tsaya Allah ya bashi kariya to wannan li yaqtuluka kenan aw yaqtuluka aw yukhrijuka ko sun yi ma dan su fitar da kai daga ainihin wato garinka wayamkuruna wayamkurullah suna maka makirci Allah yana musu yana mayar musu martani a nan gurin Allah yana mayar musu da martani ne akan makircin da suke yasna'una wa yasna'u Allah suna shiryawa Allah yana shiryawa yana kimtsawa yanda zai dau mataki a kansu sai musu sakayya da wannan makirci da suka yi wallahu khairul makirin Allah shine mafificin masu yin wannan makirci sama yake da su tabaraka wa ta'ala to Allah ya ce muke mu sai me yace kuma
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم na'am وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم na'am وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama wa idza tutla alaihim ayatuna kai ko Allah ya ci gaba da cewa idan aka karanta musu ayoyinmu sai su rinka cewa kad sami'na ai mun ji manzo Allah ya karanta musu ayoyin Allah sai su ce "Ah, mun ji ai waye mai faɗin wannan shine annadur bin al-haris haka sunan wannan kafirin da yake faɗin wannan magana qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha ya wannan magana qur'ani ai mu ma mun ji in mun ga dama mu ma zamu iya faɗan irin wannan in hadha illa asatirul awwalin ai wannan ba komai bane tatsuniyar mutanen farko ne kawai Muhammadu yake kawo mana akhbar ne na al'ummul madiya labarin al'ummomi ne suka gabata wa asma'uhum da sunan nakinsu wa ma sattar al'awwaluna fi kutubihim da abinda mutanen farko suka yi ta rubuta a littafansu kawai tatsuniyoyi ne asatir jam'i ne na ustura ustura ana nufin tatsuniya ta zo mu jita wai qur'ani ne wai tatsuniya tatsuniya ce kawai da ake rubuta ta a cikin littafi haka suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Qur'ani ma in ya fada ce wani abu ne an ce ma mu ba za mu iya mu ba za mu iya faɗan abin da ka faɗa bane mu ma za mu iya ai ba wani kayan gabar bane in ji su da faɗa saboda wulakanci da rashin kirki an ce shi wannan mutumin annadur bin al-harith dan kasuwa ne yana zuwa kasuwanci farisa da sauran garuruka ya je ya jiyo labarin irin su rustum da sauran sa manya-manyan kafirai da kuma maganganu da yake jiwa na ajama wanda ba larabawa ba yana wajewa ta wajen yahudawa da nasara duka yana ganin suna karanta attaura suna karanta linjila suna yin ruku'i suna sujjada ya zo makka sai ya tarar da manzon Allah yana karanta alkur'ani da ya ga annabi yana karanta alkur'ani sai ya ce ya wannan duk maganganun ai duk mun je su mu da mukin mun yawon duniya mun zazzagaya mun je hudawa suna mun je in kirista suna yi mun ji wane ne suna yi ni ma wannan magana da kake faɗa na ga dama ni ma zan iya faɗanta ai wannan ƙarya ce kawai take malam ya kare ta annabi take ku rike sunansa annadur bin al-harith Allah ya bamu labarin su ko wajen kare ta Qur'ani ko to ba mamaki dan me irin wannan akida ya dauki Qur'ani ya share kashi ba mamaki ana ta nuna sai yanzu abin da suke a duniya sai ga an ɗauko hoton mace ta sa a ƙur'ani izu 60 ta ta tattaka shi tana tsaye akai an ɗauke ta hoto akwai wanda aka samu ta ɗauki ƙur'anin takaddun ƙur'anin ta buɗe ta sa a fant ɗinta wannan ƙur'anin da muke kaddasa shi muke girmama shi ba mamaki dan sun yi tunda iyayensu ga abin da suka faɗa sun ce ƙarya ne wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa to haukasu ba wannan nan ta tsaya ba anna Allah yake cewa ka tuna yayin da suke yin addu'a fa wa kansu suna cewa ya Allah in wannan gaskiya ne min indika qur'anin nan daga gaske daga gare ka ne ita ma wannan ayar malaman tafsiri suka ce ta sauka ne akan wannan mutumin annadur bin al-harith daga bani abdiddar kamar yadda imamu dabari ya kawo a cikin tafsirinsa ingantacce in dai wannan qur'anin in dai gaskiya ne ku ji ba in dai gaskiya ne gaskiya ne daga rika to fa amtir alaina hijaratan minas sama to kai mana ruwan duwatsu mana da yake shi ba tunani babu ai mai kwanda sai ya ce ya Allah in Qur'anin nan gaskiya ne ka shiryar da mu in Qur'anin gaskiya ne Allah ka ba mu ruwan sama mu gani amma ka ce in gaskiya ne a muku ruwan duwatsu kun karyata din kuma an muku ruwan duwatsu kuma an halakar da ku kuma kun tafi kun shiga wuta me riba babu fa amtir alaina hijaratan minas sama kamar yadda ka yi wa mutanen annabi ludu ruwan duwatsu to mu ma kai mana awiti na bi azabin alim ko kuma ya Allah ka kawo mana azaba mai radadi da irin azabar da kai wa sauran al'ummomi da suka gabata shine can Allah yake faɗa cikin suratul ma'arij sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' min Allah dhil ma'arij shine ma'anar sa'alan sa'ilun bi azabin waqi wani mai tambaya ya tambaya akan azaba mai aukuwa qur'ani fa suka karyata kuma suka ce in wayin qur'anin gaskiya ne a musu ruwan duwatsu imam atawa yake cewa wannan mutumin annadur bin al-harith ayoyi da yawa sama da ayoyi goma sha sun sauka a kansa ta dalilinsa irin rashin kirki da rashin mutunci da ya ta wa manzan Allah da addinin musulunci amma Allah ya nuna masa duk abin da ya nema Allah ya nuna masa wulakanci da tozarta a ranar yakin badar aka yi masa raga-raga kisa ta wulakanci aka yi masa kamar yadda mai addurrul mansur ya kawo a cikin littafin tafsirinsa kai gaskiya manzo Allah ya haƙuri wato ana in ana faɗin waɗannan abubuwan sai ga suna girgiza ka sai ga kai wato mu yanzu abu ma da sauki aiki ai wani rashin mutuncin ai bai yi ba ai bai yi ba to shine Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wani zai iya tambaya ce to a to Allah ya maganin sa mana ai ruwan duwatsun ko ba ka bane wani zai ce a to da ai da ma an yi ruwan duwatsun ko ba ka bane ba to me yasa ba a yi ruwan duwatsun ba ba wai Allah gazawa yayi ba sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'azibahum wa anta fihim ai Allah a cikin alkawarinsa ya sanya ya yanke hukunci bai kamata gare shi ba bai dace gare shi ba yi musu azaba kana cikin su Muhammadu kana raye kana cikin su kuma a kuma kana cikin makan kuma a ruwan duwatsu a'a ba za a yi ba sannan kuma ba wai shi kadai bane annadur bin al-harith ai akwai mutanen kirki masu istighfari wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna kuma Allah bai kasance ne musu wato azaba ba alhali suna yin istighfari suna neman tuba akwai masu istighfari in an yi barnar wasu kuma sai su ta tuba su ta tuba suna tsorata to albarkacin wannan istighfarin da tuba sai yasa Allah bai zai ba a nan gurin ku lura da wani abu malaman tafsiri suka ce inda za a zurfafa bayani akan ayar suka ce ashe samuwar manzon Allah rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma wani security ne ga wannan al'umma din kasancewarsa yana nan Allah ya bada wani tsaro bai kifar da al'umma bai mata azaba gamammiyar azaba ba don yana cikinsu ɗaya kenan na biyu kuma ashe yin istighfari yana kare bala'i yawan istighfari yana kare bala'i yana kare masifa jama'a idan masifa ta yi mana yawa mu rinka astaghfirullah astaghfirullah وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا istighfari yana da alheri istighfari akwai arziki a cikinsa akwai wani malamin da ya wata lakca muhadara sunanta astaghfirullah kawai kai ya zuba ilimi a ciki in yayi bayani sai ce astaghfirullah ya ta kawo bawai duk gaba da akan istighfari akwai istighfar akwai sirri a cikin wannan kalma ta astaghfirullah astaghfirullah da shine za ku samu rahama da shine za ku samu jin kai da shine za ku samu kwanciyar hankali malamai magabata na kware ko karatu suka yi suka yi suka yi suka yi in abin ya tsaya ya ki zama sai su kama istighfari kawai kana neman wata matsala ko kana so ka haddace wani abu ka rike shi ya ki kuwa a ji ya rufe littafin kai ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah dan dole akwai wani abu ne kana gama ka dora ka gani wallahi zai zauna hada mujarrab mujarrab mun je karatun jarraba mun muka sha kwakwa in za a jarraba mai wahala irin su na hawu din nan da su sarfu ko su balaga sai a rabi karatu rabi astaghfirullah kana istighfari kana ta Allah dai ga nan dai taimaka mana sai kaga kuma ka tsallake wanda ya kwana yana yi bai yi bacci ba sai ka kafi ci maci sirri ne a cikin istighfari jama'a dan me akwai istikana nuna gajiyawa Allah ce wa mastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun akwai nuna gajiyawa duk wanda yace astaghfirullah yana nuna ya Allah ban isa ba to wanda ya nuna bai isa ba kuma sai Allah ya nuna mai shi din ya isa bari ya taimake shi shine sirrin shi sa mutum ya rike istighfari ya rinka yin sa Allah ya ce ba za a yi muku azaba ba matukar kuna yin istighfari Allahu akbar yanzu ka iya cewa to me yasa Allah ke azabtar da mu istighfarin mu ne bai isa ba malam ga wanda aka ce mu yi bayan sallar farilla ma kwaya uku abu ya gagara assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah halo halo ina gaji a lafiya kale ya gida daga halo halo din shikenan yayi waje wallahi bai zai istighfarin ba ana yin assalamu alaikum dan istighfari da alama anta salamu minka salam da ake yanzu an bayan idan sallama wasu ba sa iya yi ba sa iya yi kuma malamai suna ce alamar munafiki shine wanda da ana idar da sallah kullum ana yin assalamu alaikum shi yake riga kowa tashi alamar nifaka ce haka malamai suka faɗa sai ka yi hankali a to kaka je ka faɗa layin su baka sani ba ina fata ana fahimta yawwa wasu malaman suka ce wai mushrikai suna cewa ai mu ma muna yin istighfari to mu ma mun samu cewa Allah bai zai mana azaba wa Muhammadu yana cika duba fa suna shirkar amma suke faɗin haka wa nahnu na'lamu anna Allah la yu'adhibuna wa rasulullah baina azhurina wa nahnu nastaghfir Allah bai zai mana azaba ba annabi yana cin mu muna yin istighfari alƙawarin Allah ne kuma Allah bai zai azaba wa al'umma ba annabi yana cikinta sai dai ya ɗauke shi ya koma gefe sannan ya mata ma'ana azabar Allah ba za ta shafi annabi ba wannan yana nuna mana wauta irin ta kafirai kuma a ce wai wai mutum ya ce wai fa'amtar alaina hijaratan minas sama a witi nabi bi azabin alim wannan bai yi ba Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yi azaba wa al'umma ba alhali annabinta yana tare da ita Allah bai zai ba Allah ya girmama annabi duk wani annabi da ba a taɓa ruwaitowa Allah ya saukar da azaba tare da annabin ya hada ba baya yi ba sunnarsa bane wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna kenan Allah ya bada tsaro da kariya ga al'umma saboda amanar da Allah ya ba su na annabi a tare da su Abu Musa al-Ash'ari yake cewa kana fikum amanani kuna da amana guda biyu tsaro guda biyu security guda biyu Allah ya ce wa ma kana Allah yu'azibahum wa anta fihim sannan wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun yace to fa amma annabiyyu qad madha jama'a amana farko fa ta tafi ko security na farko da muka samu cewa Allah bai zai mana azaba annabi mu yana cikin mu ba yanzu yana nan baya nan kenan akwai possibility zai iya yiwuwa Allah din yayi azabar wa al'ummar sannan kuma istighfari kuma har yanzu kofa a buɗe take in kuna son Allah ya kubutar da ku daga fitintunu da azaba da ake fama a yanzu to ku rawata istighfari istighfari kuma kofar sa a buɗe take har zuwa ranar da Allah zai rufe kofar tuba ranar rufe kofar tuba shine kaga rana ta fito daga yamma Allah kai ya kai mu wannan lokaci yawma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat aw kasabat fi imaniha khaira in dai rana ta fito ta yamma to ta fito ta kofar tuban ne ta toshe ko kalmar shahada mutum ya yi ce ya zama musulmi ba amfani duk zunubin da kai in kai istighfari Allah bai zai yafe ba to sai kuma me Allah ya ce mana
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
Allah yake cewa ma lahum Allah yu'azzibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram yau menene na gaggawar neman azaba yau dan me ma me yasa ma Allah bai zai musu azaba ba wa ma yamna'uhum min an yu'azzabu me yake ko zai hana ma Allah ya musu azaba bayan kai Muhammadu ka fita daga cikin su wa hum yasudduna 'anil masjidil haram suna ainihin toshewa suna hana mutane su yi bauta a masallaci mai alfarma shine masallacin makka yamna'una almu'minina min at-tawaf bil bait suna hana mu'minai su yi dawafi a dakin Allah wa ma kanu awliya'a kuma ba su zamanto suka kasance wato majibinta lamarinsa masoyansa ba su ba masoyan Allah bane ba ba waliyan Allah bane su mushrikai ne suke cewa nahnu awliya'ul masjidil haram yau ai mu ne masu son masallaci mai alfarma sai Allah ya mayar musu da martani ya ce wa ma kanu auliya ai su ba waliyan masallaci bane ba majibinta lamarin masallaci bane mana ba ma- ba ma- ba ma'abota masallaci bane in auliya uhu illal muttaqun ai wato waliyan masallaci masoya masallaci dan an ce wali ana nufin majibincin al'amari majibincin al'amari na masallaci illal muttaqun sune masu takawa almu'minun alladhina yattaquna shirka mu'minai da suke jin tsoron shirka da Allah amma mushrikai yaya za su zama waliyan masallaci walakinna aksarahum la ya'lamun amma da yawa yawan su ba su sani ba jama'a wannan yana nuna mana Allah ya yi alkawari waɗanda suke hana a bi addinin Allah tun daga farkon su har ƙarshen sai Allah ya musu azaba a daɗin idan mutane za su je harami sai su ta tsare su ce kar kuje kar kuje idan mutane za su je dawafi mumine za su je su yi dawafi a ma- a a Kaaba sai a yi ta hana su malam a yi ta hana su a yi ta hana su kar kuje kar kuje kar kuje saboda makaru irin na kafirai ke sa malam kafiri duk inda ya samu dama sai ya toshe addinin Allah ke sa ku kuma musulmi duk inda kuka samu kakkafa ku gina addinin Allah to amma kash yanzu musulmi za ka samu a ofishin da ya kamata yi wa addini aiki amma sai ka ce sai ka ji ba a mai magana addini su gama mulkin su zama zamanin su ba su taimaki addinin su ba amma yanzu ga arna sun hau mulki malam suna yin komai ai wallahi nake gama yanzu misali guda daya duk aiki babban aiki da za a dauka a federal gama a Najeriya wallahi sai dai arne ne zai same shi da wahala sai a dauki mutum ɗari in an ci sa a samu musulmi uku ko hudu ɗari tun ana iya magana ma yanzu ma har ma ba a yi ma ya zama normal kuma jarida an za a buga kwanan nan nake karanta a wasu jaridu wasu makarantu an dauki makarantu masu muhimmanci irin ana daukan dalibai ko makarantun da ake karatu ko fetur ko makarantun sojoji ko makarantu da ake abin nan wallahi din na duba list list din sai kai doguwar tafiya ka samu musulmi sai ka irga kafiri kafiri wajen guda goma sai ka samu musulmi daya haka ake tayin wannan kashin shinkafa da waken mara daɗi ai gwandama shinkafa da wake ana dan ganin wake waken amma mutanen ba su damu ba ba su damu ba an yi lokacin da wallahi daidai da masu sharar titi masu bayan fulawa na ofisoshin gwamnati wallahi daga kudu trailer trailer ake dauka a je kawai aje a yi fakin a ce su zo su tafi a zo a ɗebe su duk su ne gaba daya masu gadi gadi gadi da gidaje da ofisoshin na abin nan duk su ne gaba daya duk wani ofishi mai muhimmanci su ne kuma duk wani kujera yanzu in aka cire musulmi to za a gaba musulmi za a saba wasa wasa wasa ku duba kaza an cire ku duba kaza an cire ku duba kaza an cire duk zuciyar kasar na ba ku asamin ku duba zuciyar Najeriya gabaki daya wurare masu muhimmanci gabaki daya ku duba su waye suke rike da shi ba ku bane wallahi amma wani lokacin sai kaga a su sun yi wa mutanen su ko ba haka bane ba me laifin su sun yi wa nasu in duba ne na bangaranci za a yi su a bangaren su ba su yi laifi ba dan daman dan halal wanda ya san ya kamata in ya samu yayi wa nasa to su sun duba addinin sun taimaki nasu idan sojoji za a dauka su ake diba yaran mu da suke zuwa daukan soja ana daukan suna bugon mana waya wallahi sai malam duk wanda ya zo daga Kano Jigawa Bauchi dukan sa ake ku tafi Boko Haram abin da ake faɗa kawai wai wai soja fa wanda ya je sojan ma don wulakanci ba wanda ya je ma sojan ma gaba ɗaya Boko Haram ake ce masa duka koransu akwai yaron da mun sani wallahi malam ya ci yayi komai duk abin da za a yi na wahala ya riga ya tsallake yayi skelin kawai wani ya zo ya nuna shi ce kai daga ina kake from where are you ya ce from Kano ya ce get out get out ya kore shi kuma hakan wallahi ya koro haka ya fito da askakken kansa da yar farar rigar da ake tirin da komai ya tattara kayansa kuma ya kori kenan muka rasa wa ma za mu yi wa magana na ce ya za ka yi duk wanda ka yi mai magana sai ce akram kallah hakuri zai haka kasar take suna nan wanda suke cikin ma azaba ake musu azaba komai an kwace komai saboda mai da kuɗin ku kuka sa kuka siyo kuma har yanzu din kuna nan kuma kun ce sai kun saya kuma sai kun yi din sai an yi haka din saboda Allah ya jarabe ku da 'ya'yan kaji masu cin tsaba wanda ba sa koshi ana wahala amma ba a san an wahala ba a yi ta yi ai daɗin duniya ba a dawama hakan dai za mu yi ta murzawa da daɗi ba daɗi ran da aka samu daɗi mu ji daɗi ranar wahala mu haɗu mu ci wahala ga baki ɗaya kuma ba ku da kwanciyar hankali ko da kuke da mulkin kuke da kuɗin akwai wani mai kuɗin da yake jin daɗi yanzu akwai shi a ɓoye suke ba sa iya abin nan mutum sai ga ya akwai mai kwana akwai fa wanda yake kwana fa a suto wallahi tallahi malam miloniya ne yana da kuɗi wallahi a suto yake kwana saboda ya san ya san ba za a je neman sa su tofa cikin buhunan masara da na shinkafa a ciki yake dan jefa mai yar katifa sa wai wai an yi magana for security purpose zaka ga purpose ai tukuna ma akwai wanda ya ce wallahi ya ce a unguwarsu mota duk motar da daga sha biyun dare har zuwa lokacin asalatu karfe biyar biyar da rabi ya ce wallahi za ta shigo ko motsi aka yi a idansa ne ya haka ya ce ina sama shi gidansa saman gidan ya hau gaba ɗaya kure yana kallon kowa saboda ɗan kuɗin da ya tara fa saboda wai kar a zo kashe shi yaushe kake bacci yalla bai ce a ai mu bacci sai an yi asuba in komi gari ya lafa to sai mu kwanta baya tashi sai bayan azar ya yi bacci ya ƙoshi bayan azar lokacin zai sallar sai ya ci abincinsa a zo a ɗauke shi da mota shi kenan da katon tambin sai shiga gari dare wallahi ba sa iya bacci da dare da yawansu sun haramta wa kan saboda dan abin da suke suke wani ma shi yasa in abin ya gagara sai dai mutum ya yanki biza ya tafi wata ƙasa ko yau din nan sai da wani ya bugon mu aka ramka lafiya ga wallahi abubuwa sun yi zafi gari ba daɗi ana cikin abin nan abubuwa sun abin nan na je ma an duba BP dina ya hau sama nace ya kai ya ce wallahi malam Abuja na tafi kawai na ajiye komai ma gaba ɗaya ma da iyalin gaba ɗaya da komai da harkar kasuwancin da neman kuɗin da waye da duk mu'amalar na bat na tafi Abuja kawai ina can ina kwance na yi sati na biyu yanzu na ga jini na ya koma normal zan dawo wallahi yau din ne yake gaya mu yana gaya mun nace ko sai na yi wa'azi akan wannan abin da ka faɗa i saboda wani irin sa ya ji ya gyara malam me amfanin kuɗin da baka da nutsuwa a ciki yasa wani lokacin talaka wallahi yana rena talaucin da Allah ya masa amma arziki ne ko ba ka bane ba yanzu da ni da kai zamu koma gida mu fitar da taburmar mu waje a fito mana da tuwon mu miyar miyar kuka ko miyar kubewa mu gyare mu ci mu wanke hannu mu cire babbar rigar mu mu yi hira a kofar gida barawon ma ya ma zo ya dauka me zai dauka sai dai mu zai tattara in ka ga mun gudu to me kama mutane ne yazo shine zamu gudu wallahi tallahi malam ka shiga ka tura yar kofar kai kwance ka ba abin da ya dame ka amma duk wanda ya tara miliyoyin kuɗi bai isa ya haka ba kofarsa daban ne wani ya zo yana gina masa daki ya ce tab a yi ginin daki na na daban ne a yi ce yalla baya za a yi ce ya ce a ɗauko rodi tun daga mita kaza daga ƙasa rodi rodi iya tsawon gini yadda ka san gini ina jin kwas tara ake yi ko goma ko ya ce to a zuba masa rodi kwas tara a gar a ɗago shi gaba ɗaya ba bulo a cikin ginin gaba ɗaya wannan ɗakin yalla bai ne aka kewaye gaba daya rodi ne aka zuba gaba daya aka zuba dakin sannan kofofin kuma a waje aka sai su bullet proof to ya za a yi rufin ma yace ku zuba min dakin rodi kawai yace in ka ga mutum ya shigo dakin nan wallahi sai dai in mutuwa ce garanti amma kuma wallahi ƙarya ne akwai wallahi wanda sai ya shiga dakin kuma ta kofar zai shiga ba dan adam ne ya yi ta ba amma wala yanzu mutane da diga da karfuna suke tafiya a bayan a kori kura in za a balle maka dakin naka kuma a zo a buɗe kofar taka da karafuna a jido a shigo da su sai sun hura musulma a unguwar tukunna su bude gidan kuma su balle kofan kana wayo wayo suka ce tukunna sai ka kawo kuɗi ka ci uban duka su ɗebi kuɗi kuɗin da baka ba da zakka baka taimakon kowa sai mutane abu Allah a huta Allah ya ba mu wadatar da duk da haka ko ko bala Usman bai yadda da wannan jawabin ba duka wani ya ce koma koma me ma dai mana a samu kudin dai a san yadda za a yi kenan Allah ubangiji ya mana afuwa mala وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون الله يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا وما كان صلاتهم عند البيت kiran da suke yi ko ibadar da suke a wajen ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala ai wannan muka ne wa tasdiya abinda ake nufi da muka shine wato fito almuka wa nan fa safir sai su zo ɗakin Allah malam sallar da suke a ɗakin Allah a matsayin sallah a gindin ka'aba ba suna cewa suna zuwa ka'aba ba su ma fito fito ka san fito ko to shi suke shi yasa as-safir din sunan wani tsuntsu ne farin tsuntsu a larabci al-mukawu as-safiru su zo su ta fito a dakin Allah ai shi yasa iyayenmu da kakanni suke cewa ai asalin feduwa da fito kam daman daga gare su ne can tasdiya kuma tafi ibadar kawai shine fito tafi kuma yanzu ko yanzu idan kun je coci haka za ku ji ana yi ana tafawa ana ana abin nan ko da ba a yi fiton da baki ba dai ai na'ura tana yi to shine wa ma kana salatum indal baiti illa muka'an wa tasriya ba komai suke yi ba na ibada sallar tasu a gindin ɗakin Allah din fito ne kawai da tafi shine muka wa tasbiya Abdullahi dan Abbas yace ɗabi'a Qurayshawa ne suna zuwa ɗakin Allah suna fito suna tsirara suna tafi don wulakanci musulmi suna labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik su kuma suna fi fi suna ta tafi suna tafi saboda rashin mutunci ai malam kafirci bai yi ba kafirci bai yi ba aka Abdullahi dan Abbas ya faɗa Imam Mujahid ya ce an samu wasu mutane ne daga Bani Abdiddar annabi idan ya zo yana yin talbiya yana labbaik Allahumma labbaik yana yin dawafi sai su zo dan su bata abin da annabi yake faɗa dan kada a ji sai su rinka fito ka san wanda zai zo ta fito yana ƙara yana tafi ai baya so ya ji abin da kake yi suna yi wa annabi izgilanci kuma suna shigar da hannayensu a cikin kunnuwansu su sa hannayensu a bakinsu ina irin fiton nan da ake na sa hannu a baki yawa irin wannan ko din nan to malam wallahi malam a ɗakin ka baka sai su sun ta fitawa a gaban annabi don rashin kirki manzo Allah dai yana kallon su bai ce musu komai ba ya zuba musu ido ya kyale su ya san lokaci ne zai kuma kare to shine Allah ya ce fadhuqul azaba bima kuntum takfurun to ku ɗanɗani azabar ubangiji dangane da abin da kuka kasance ainihin wato kuna na kafirci imamu sa'id bin jubair yace suna hana muminai su zo masallaci mai alfarma suna hana muminai su yi sallah kun ga wannan duk tasdiya ne tasdiya in an ce tasdiya saddu ka tsare mutum ka hana shi wani abin da ya kamata yi to sai Allah ya ce mai kuma
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله نعم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
sai Allah ci gaba da bana bayanin ɗabi'ar kafirai yace innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum lalle kafirai suna ciyar da dukiyarsu ne liya suddu an sabilillah dan su toshe hanyar Allah da addinin Allah manufarsu addinin Allah su hana shi riyar surfu an dinillah su hana ayi addinin Allah gabaki ɗaya imam al-hakam ibn utaiba ya ce wannan aya ta sauka ne akan abu sufyan ranar yakin uhud kadai sai da ya ciyar da ukiya arba'in dan a cutar da annaba kashe manzon Allah a hana addinin Allah tafiya kamar yadda imam tabari ya ruwaito a cikin tafsirinsa kafiri ɗabi'ar kafiri da kafirci da kafirai kashe kuɗi suke dan su hana addini tafiya yanzu idan da za a gaya maka statistic lissafin da kafiran duniya kiristocin duniya suke na dalolin kuɗi da suke zubawa musamman a ƙasashen afirka na danne musulunci da yada kiristanci wallahi hankalinka bai zai ɗauka ba babu inda suke kashe kuɗi kuɗi yake tafiya irin ma nan ƙasar afirka wajen yada kiristanci da hana musulunci tafiya kuma babu inda musuluncin kuma yake jawo yake tafiya irin nan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fasayunfiquna ha summa takunu alaihim hasra da sannu za su yi ta ciyarwa su yi ta kashe kuɗi amma kuma hasara za ta same su abinda suka yi na ciyarwa na duniya zai zama hasara sun mai gulabun sannan kuma za a rinjaye su fa nasara fa tana hannun musulmi ne fa insha Allah wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun lallai kafirai za a kora su ne zuwa ga wutar jahannama liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib dan Allah i bambance mummuna daga kyakkyawa ya ware na kwarai ya zubar da barna al-kafira min al-mu'min ya cire kafiri daga cikin muminai ya saukar da muminai cikin aljanna fayunzil al-mu'mina al-jinan wal kafira niran muminai a sa su a cikin aljanna kafirai kuma wuta ويجعل الخبيث بعضا ولا بعض mummunan kuma Allah zai dora shi wani kan wani kafirai kenan a wutar jahannama fayarkumahu jami'an ya hada su wuri guda kamar yadda ake ce ashabul markum in an ce abu markum a larabci wato shay'un ba'du fawqa ba'd abin da yake wani yana kan wani shine ashayul mujtama'ul kasib abin da ya hadu kasif kai mai kauri fa ya ja'alahu fi jahannam ya ɗora wani kan wani yanda ka san ana hada kayan wanki yanda ka san ana jera itace a yi talo da su fa ya ja'alahu fi jahannam sannan a danna su cikin wutar jahannama ula'ika humul khasirun lalle waɗannan su ne waɗanda suke kafirai ai waɗanda suka yi hasara suka taɓe dan Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum har izuwa yace ulaika humul khasirun da nace kafirai daidai ne saboda ai da kafirai aka fara kafiran dai sune kasirun sune suke waɗanda suka yi hasara to sai aya ta ƙarshe sai Allah ce mai
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
saboda yanayi na lokaci na na so mu zo karshen rubuyin ne to amma lokacin bai zai bar mu ba da mu dakata nan sai wani sati sai mu karasa insha Allah abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wannan yake cewa akram kallah wai da Allah da gaske ne an ce sallar mai mata ta fi ta goro da daraja daraja saba'in wai wannan hadisi ne a a ba hadisi ba ne ba haka ba ne sallar mata ba ta fi ta goro ba sai dai mai mata mai mata dai ya fi goro daraja ko ba haka ba ne ba yauwa Allah ya ba mu hali ko in ce ya ba ku halin aure yawa mu kuma ya ba mu halin ciyarwa wannan ya ce da Allah mala ana tambaya yayin da na yi sujada a sallar nafila zan iya yin tawassuli da salatin annabi da kuma suratul ikhlasi kafa uku a'a annabi ya hana ya hana a yi ya hana a yi karatun qur'ani a cikin sujada so ba za ka zo ka kirkiri wani tawassuli da za ka yi karanta qur'ani kafa uku a cikin sujada ba duk abin da za ka yi ka yi irin abin da annabi ya yi mana mala ba sai ka huta ba amma ka zo ka yi abin da annabi bai yi ba wannan ba daidai ba ne kuma salatin annabi ba a cikin sujada aka ce ayi ba ai tahiyya ake yi. in kana so kai tawassuli da shi zauna kai awa biyu kana salatin annabi sai kai tawassuli da shi in kuma tawassuli da qur'anin kake so kai to shi kuma sai ka sai ka wannan sai ka zauna kai ta tilawa mai tsawo shi ma sai a yi tawassuli da shi da Allah mala a karin bayani akan alwala a ban daki alwala a ban daki na ana yin alwala a ban daki musamman ban daki irin na zamani yanzu da yake da tsafta za ga wurin najasar a boye yake a yi ne a watsa ruwa ya tafi zai halatta a yi alwala sai mutum ya ambaci Allah a boye haka sannan sai ya alwalarsa ba laifi ba ne ya halatta a yi saboda wasu suna cewa bai halatta ba ne wannan yana cewa Allah ƙara malam lafiya ya kuma saka da alkhairi malam ga dubu biyu a baiwa mai jan baki ya sha ruwa to shi mai fasara fa sai ce sai ce kai kuma malam sai dai godiya kawai gaba mana ni na fi karfin dubu biyu ko ni ta mai karfi ne ta ina mai zan bakin yake a karam kallawa ga dubu ga dubu biyun ka dan in ta tafi gida ba za ta dawo hannun ka ba gashi ka tashi ka ce ka gode Allah saka da alheri yawwa to Allah ya bada lada ka san yara in aka ba su kuɗi in baka bayar ba kana koma gida sai a cewa kuɗi na ɗin nan kai kullum kana bayarwa amma nasu shine nasu kuɗi to wannan kenan wannan ya ce da Allah shi malam me mutum zai iya ya mutum ya zamanto yana kusa da Allah ta yadda duk lokacin da ya roƙe shi sai Allah ya amsa masa to wannan babban aiki kenan shine ai abin da ake da bukata a rayuwar mutum ya zamanto kullum yana kusanta Allah ka aikata halal ka nisanci haram dan uwana ka aikata halal ka nisanci haram duk abu na haram ka guje shi sannan ka yawaita roƙon Allah din ya kusanta ka da shi rinka addu'a Allahumma sta'amilni fi ta'atika ya Allah ka ka amfanar da ni ka yi amfani da ni wajen yi maka da'a ka sa ni na yi maka bauta ka nisanci haram ka ci halal ka zama mai zuwa sallah ka zama mai yin azumi na farilla da na nafila ka rinka yi akai akai ka bi iyayenka kuma ka zama mai neman ilimi don da ilimi ne ake sanin Allah to idan ka lazumci waɗannan sai ga kullum iya yawan ibadan ka iya yawan matsan ubangiji da kake yi to sai ga kana samun imani haɓaka yake yana ƙaruwa yazidu wa yanqus yazidu bi ta'ati wa yanqus bil ma'siya imani yana ƙaruwa da yawan yawa Allah da'a yana tauyewa kuma da sabon Allah Allah ƙara mana ƙarfin imani irin wannan tambayoyi suna da kyau mutum ya tambayi yadda zai samu kusanci da Allah wai malam wai akwai wata sallar da ake yi wai ana yin tasbihi a cikin sujjada da rukuyi eh akwai sunanta salatu tasbihi amma bata inganta ba salatu tasbihi ake ce da ita abin da yasa ba ma bayani akan ta da yawan malamai sun ce bata inganta ba duk da cewa albani Allah masa rama ya inganta ta a cikin mishkatul masabih amma da yawan malamai sun ce bata inganta ba wannan bawan Allah ya ce malam assalamu alaikum akramakallahu Allah ya kara lafiya amin a madadin 'yan kwamitin wannan masallaci muna roƙon malam da 'yan uwa jama'a masallata bayan Allah a yi addu'a ta musamman ga wani bawan Allah da ya mana kankaran hanya da aka yi da ya mana kankaran hanya mana gyaran hanya wani dan uwa ne wai a nan unguwa ya yi gyaran hanya aka ce a yi masa addu'a wannan majalisi wajen karatu Allah ya ubangiji ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya maimaita mana ya dada kawo mana irinsa kuma ya saka masa da aljanna muna masa addu'a Allah ya saka masa irin waɗannan bayan Allah na kwarai waɗanda wato kullun suna aikin alheri wa mutane yana da kyau sun yi a rinka yi musu addu'a malamai inda wadda ba sa yin ana ta musu wa'azi ba sa yi to waɗannan kuma tunda suna yi ai kun ga ya kamata a yi musu addu'a Allah ya taimaka musu assalamu alaikum zuwa ga yan uwa musulmi da Allah jama'a muna neman addu'a wani yaro yana cikin wani mugun hali bisa dalilin sharrin kisan kai da aka yi masa baya can kuma alhali 'yan sanda da ss sun tabbatar da ba sa hannun yaron a cikin wannan kisan kai amma duk da haka an kama shi an kulle a gidan yari muna neman a taimaka mai da addu'a Allah fitar da shi Allah bayyana idan abin da kuka faɗa haka ɗin ne da gaske bai da hannu Allah ya kubutar da shi Allah ya kubutar da shi Allah ya kubutar da shi kuma insha Allah addu'a da aka yi masa zai zai kubuta din insha Allah ta'ala insha Allah haka yanayin ƙasar take sai dai ayi ta addu'a tsautsayi idan ya samu mutum sai addu'a ɗazu wani ya bugo min daga ko Lagos ne daga ina ne yace suna tafiya da wani bawan Allah a mota suke tafi sun yi tafiya haka trailer ne ɗayan ma shi ma ya shiga suka tafi ko zai je siyo kaya ne sun tsaya can garurrukan abin nan dinnan mutanen nan kawai aka zo gaba ɗaya aka tattare su da motar da komai da su din da jama'ar da duk wanda suke cikin motar gaba ɗaya an ɗebe su an tafi da su da kayan da ke cikin motar har yanzu ba a ma san ina suke ba Iri Allah sauƙi kawai Allah sauƙi Allah ya yi wannan shi malam Allah ƙara malam lafiya malam mun yi jarabawar SSCE sakamakon sakamako ya fito amma an yi an yi health health the result health ne health ko ya an rike result ɗinsu har yanzu ba a sake ba sai muke bukata a taya mu da addu'a ku ce kawai ayi wa waye addu'a ko su sake muku jarabawar ku to Allah sa ba abubuwa aka yi na rashin gaskiya ba aka rike muku inda hakkin ku Allah fitar muku amma da yawanci jaraban an rike galiban akan sake bisa ga al'ada in dai ba wani dalili ne ya bayyana ba in kuma kuna da yawa ku kai kara in in kuna da yawa ƙara ake kaiwa sai ku kai su ƙara in kun kai su ƙara za- aka kai su kotu sai su kwance muku ita malam a babin taimama an ce wai an fi son asa da ita taimama da sallah ma'ana ana yin taimama a yi sallah kuma a yi ta wai kusa da masallaci bai halatta a yi nesa da masallaci ba mai ingancin haka ba bai inganta ba ya halatta ka yi taimama ka yi sallah azhar da la'asar da magarba da ita abinda duk duk za ka yi da alwala za ka yi da taimama ya halatta shine zance mafi inganci cikin maganganun malamai waɗanda suka ce ba ra'ayi haka din ba malamai sun wasu ƴan uwansu malamai irinsu wanda sun kai su matsayi ko sun fi su ilimi sun ce hakan bai saba wa shari'a ba shi wani ne wai ya mai tambaya wata ran yana zazzabi ya tashi da janaba sai ya wanke al'aurarsa ya yi alwala ya yi sallah kuma da janaba don zan tsoron fitar lokacin sallah asuba shin sallarsa ta yi a'a wace yi ba bayan da za a yi mutum yana da janaba ya yi alwala iya alwala ya yi sallah a'a sai dai ya yi taimama sai dai ya taimama tunda bai da lafiya ne sai ya taimama amma ba za ka yi alwala ba kamar mutum ne ya tashi da janaba a jikinsa sai ce ruwan ba zai ishe shi ya wanka ba amma zai ishe shi ya taim- zai yi alwala kawai sai ya alwala a maimakon ya yi taimama ai tunda zuwan zai isa ya yi abin nan a'a tunda lokacin wanka ne ya kama ka dole wanka za ka yi ko tunda babu ruwan wanka sai dai ka yi taimama wannan ruwan kuma bai da wani amfani a wurinka wannan ya ce malam assalamu alaikum Allah saka da alkhairi amin malam ah, an so mutum ya yi raka'a hudu kafin sallar azhar sannan kuma ya yi raka'a biyu bayanta to malam sai ya ƙara menene sai ya makara ok sai ya makara sai ya samu raka'a biyu ta azhar to malam zai iya yin raka'a hudu bayan an idar da sallar eh kwarai kuwa shida ma za ka iya yi ba hudu ba ai ba iyakance na filfilin da za ka yi ba an ce daga da ake amma lokaci ne na fila bayan azar ana iya yi ya halatta haji masu himma kenan bai samu yayi na filfilinsa na bayan azar din ba na kafin azar shine yake so ya bayan azar akwai hadisi ma da ya tabbata annabi yana ramawa ra filfilinsa na bayan azar ma yake ramawa ya zo gida aka ga yana nafila bayan la'asar ɗaya daga cikin matan su tambayi sai ya manzo Allah ba ka ce kar ai nafila bayan la'asar ba yace eh to ya aka kana yi sai ce eh nayi baki ne bayan azhar ban samu ne nafila ba shine yanzu nake rama nafila ta ta bayan azhar astaghfirullah to Allah ya fi mana Allah ya fi mana me madalla malam me hukuncin mai gaba da dan uwansa bai halatta ba ya aikata haram duk mutum biyu da suka haɗu suke gaba suna aiki ne na maguzanci ba na musulunci ba kar wani ya daina gaba da koma me ma ayi assalamu alaikum mu'amala shari'a bata ce dole sai kai mu'amala da kowa ba fa ban sani ko kuna fahimta na shari'a bata ce dole sai kai har- harka haba haba da kowa a ga kowa kana tare da shi bai zai yi ba akwai wanda kuma ɗaiɗaiku ne su ne za ka yi mu'amalar su wani kuma daman tsakaninka da shi sallama ne kawai in mat- matsala ta same shi kai mai jaje in alheri ya same shi kai masa fata alheri shikenan kawai me yake tsakanin ku assalamu alaikum ina gajiya lafiya kalau ya gajiya lafiya shikenan ya tafarka saka tafarka ka shikenan ba dole ne sai ka yi mu'amala ta kudda kudda mutum ba akwai wanda za ka iya warewa kana mu'amalar su akwai wanda baka mu'amalar su amma ba wai dan kana gaba da su ba ban sani ko a fahim- ba- ko an fahimta idan mutum ya fahimci wannan a rayuwa sai ya huta wani sai ya ga kawai wai in shi kawai sallama kuke da shi kuna sallama kuna gaisa sai ya ga wai baka sa shi cikin harkokinka sai ya je ta zagin ka yana gaba da kai wannan ƙauyenci ne da rashin wayewa yanzu kai dan Allah kowa sai ya saka harkar sa kowa kai yanzu kowa yana shiga harkar ka kai ba haka ba ne to amma akwai masu gaba kuma suna wuri ɗaya suna haɗuwa amma ba sa ju- wa juna magana in ɗaya ya zauna ɗaya sai tashi ba a yin sallah wannan kuma maguzanci ne ba addini ba ne wai wannan addu'ar mai fasara ta zahabar zama'u wa bitallatil uruq wa sabatal ajru insha Allah zahabar zama'u kishirwa ta tafi azzama kishirwa wa bitallatil uruq jijiyoyi sun jike wa sabata al'adun insha Allah lada kuma ya tabbata insha Allah annabi ne yake wannan kullum in yi azumi zai sha ruwa yace Allah taimaki malam ya kara mishi lafiya Allah ya kara mana gaba daya tambaya ta karshe wannan yace ina yi wa malam fatan alkhairi da fatan malam yana lafiya amin da Allah malam ina neman addu'a da ta yan uwa musulmai a wannan lokaci Allah ya yaye min halin da nake ciki na matsin rayuwa da rashin aure shi wallahi malam wannan abu yana ya dame ni sosai don haka nake neman yan uwa su taya ni addu'a Allah ya kawo mun ɗauki in fita daga halin da nake ciki ka huta lafiya Allah ya saka da alkhairi amin daga dan uwa mai ƙaunan malam kuma takwaran malam to Allah ya saka da alkhairi kun ji dan uwanmu ne yana cikin wani hali yana cikin kunci na rayuwa ga talaucin kuma yayi rikici kuma aure yake so dama da ka roki yayi maka addu'a Allah ya yi maka karancin abin halin hannun da kake fama in ka warware sai kai aure to amma mu masa addu'a gaba daya Allah ya baka ya yaye ma halin da kake ciki kuma ya aurar da kai saboda shi kansa malam zaman rashin auren fafacina ne ka san mutane kala kala ne wani wallahi ji yake kamar zai mutu in bai da aure kamar zai mutu ko jiya wani ya bugo mu daga Saudiya na ce kai dan gata ne ba ya Saudiya fa yake zaune amma ba haushi ne a nan yake ya tashi ya koma can da zama ya yi takardar zama amma wai bai da mata kuma nan din da iyalai shine yace wallahi yana cikin wani hali mugun hali to Allah malam ya taimaka ya ce shi fa yanzu shi babban fa abin da fa yake so fa ai masa fa addu'a fa ya aure yace ga ka ga ka ba yace shi dai ai mai addu'a dan Allah a taimaka mai da addu'a kuma bai ce nema masa rahama ba bai ce nema masa Allah ya bashi kuɗi samu ya ce shi karancin samu da yawansa ba shi fa ya dame shi ba auren nan kawai kai Allah mai hikima to Allah ya bada nasara Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya sa aljanna ce mu komar mu abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi